بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ɗan wayan za ka muna daren juma'a daren 27 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama daga muka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2021 haka ne ko? biyar ga wata ne? to wannan kuma Allah da shi ne kasa na 424 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala takin karatun shine karatun hadithi da ake da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jinmu da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke namba 4 madarka cirwar gaskare a zaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ce da malam albani gina a wannan gari zaria don cimma manufofinsa da ke na da'awa mana fatan allah ida nufi ya sama na hannushin al'amuranmu gaba daya idan ba manta ba makon da ya gabata mun karkare karatu ne babu ma yuqalu bayna takbiyatul ihrami wal qira'a babun da ya tattauna mana irin abin da ake a faɗa tsakanin kabbara harama da fara karatu mun tattauna mala ya kawo hadisi da sauran matsaloli aka tattauna muka cewa bayan kabbara harama kafin a fara karatu to lalle ilallan ana buƙatar mutum ya du'a'ul istiftahi du'a'ul istiftahi nan tana da sigogi daban-daban duk wanda mutum ya ɗauka kuma ya yi halarsa ta gajin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan da zai yi mutum ya wannan karan wannan irin nau'i wani karan kuma nau'in haka babu laifi sai zama ikhtilafu tanawu ko kuma ikhtilafun wah da ake cewa ma'ana yana sassaɓawa hakan sai zama ya taimake shi ya rike sunna gaba daya duk wanda mutum ya faɗa ko rar sayyidina Umar to Aisha da Abu Sa'id ko ta Abu Huraira ko ta wai duka dai ruwayi suna nan da yawa na du'a istiftahi me san ganin su gaba daya da yawa duba littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ta mal nasiruddin albani ya kano insu da yawa gaba daya da haka malamai sun tabbatar da cewa wannan sunna ne malami ɗaya ne bai daba shine imam malik shine bai dada wannan matsayin sunna ba wanda kuma malamai sun ce wannan kuskure ne wanda kowa na iya fadawa amma hadisai sun tabbata da haka ba za a wayi maganar malik akan wannan bangaren ba sannan bayan mutum ya gama du'a istiftahi akwai maganar ta'awuzi wanda shi ma inganta a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abdullahi sayyidina subhanallah sa hadisi tabbata cikin sunan Abi Dauda da sunan Nasa'i tabbatattu cewa an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaman Abu Sa'id al-Khudri din hawayau Annabi yana karanta masu yana sallah suka je yana du'a istiftahi a'udhu billahi min ajmin hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa a'udhu billahi samil alim wannan faɗa duk ruwai sun tabbata ko ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ko ka a'udhu billahi samil alim sai ka tike da min hamzihi wa nafthihi wa nafthi a wani abun ma har bai fassara musu mai ma'anan hamzu da nafu da nafsu din gaba daya ina fatan fahimta irin wannan ake isti'aza a cikin sallah yin wata bai halasta ba ina fatan fahimta domin yin wata isti'aza ba irin wannan ba to karambani ne domin wanda aka aiko da manzancin shi dai ga abin da yake yi yanzu na gani akwai jur'a wani ce to ko ba a yi wannan ba in ka ce a billahi min shaitan rajim kawai yayi to to wannan akwai karambani akwai karfin hali sosai domin da haka din daidai ne to da shi zai abin nan kuma ko da ka kaddara yayi to ai babu makawa cewa koyi da abin da annabi ya tawwama akan shi yana shine fa zama daidai kenan ba abin da wani ke ganin cewa a cikin in ya hada karatu kaza zai ba shi halasci ba to ga wanda annabi yake aikace ina fatan fahimta so ta'awuzi muka ce kuma hatta a karatu da ake da gobe haka ake karantawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وكما غالبا irin wannan sai mutun yaje ya koya gaskiya fadin hamzihi wa nafkhihi wa nafsi din mutun na bukata yaje zauna a koya masa a islamiya ko ka kira wani ustazu gida in zai iya je koya maka yadda ake karantawa din bayan ista'aza akwai mene kuma basmala shi ma da sun tabbata manzon Allah na fara yin basmala kafin a karatu wasu ma cikin sahabbai kamar su abu raha a bayyana suke bai da mene basmala amma abin da tabbata ya furin jayi shine basmala ana saka ya ta ne to ganin sannan mutum ya fara karatu din tukuna ina fata an fahimci wani abu wannan shine kulasar abin da muka karanta abin a cikin karatukan gabata a baya insha Allah ta'ala Allah samu dace to za mu ci sabon babi malam ce babu bayanin amri bi itiyani salati bi waqarin wa sakina wan nahyi an itiyaniha sa'ya a kafin fasara wannan abun mun ce zamu bayani kan Hammad bin Salama a wancan karan ko to lokaci ya tura insha Allah mun ci karo da shi a wannan hadisi nan gaba sai mu tsabi tarjuma shi insha Allah ta'ala Allah sa mu dace malam ce babu bayanin amri bi itiyani salah babu bayanin umarni da aka yi mana da cewa a zo sallah biwa ƙari da natsuwa wasa kinatin da ƙarin natsuwa kuma amma malamai sukan so su bambance mancin alwaƙar da asakina kun fahimta alwaƙar aka ce natsuwa ta zuci asakina natsuwa kuma ta gabbai ina fatan fahimta a zuci ka zo da natsuwa gabanka kuma za ka zo masalla a zo a gansa a natsi ma'ana akan suka a ganka kana sauri da ya wuce iyaka haza ce mala lafiya sai ce wannan hai an itiyani ha sa'ayan sannan da babu zai bayanin kuma an hana mutum zai zo sallah ya zo yana gaggawa ya zo yana sauri ina fatan fahimta kalmar sa'ayu a larabci takan zo da ma'ana mene wannan sauri da gaggawa takan kuma mene tafiya a hankali kamar da Allah ke fa'iza ku zai salafanta fa'iza bil salati يا أيها الذين آمنوا قالوا للصلاة فاسعوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله Allah ce dan an kira sallar juma'a fas'au ila zikrillah mi gudu ake nufi ko mi sauri a nan wajen famshu ana nufin tafiya a wajen kun fahimta sannan sa'ayu akan faɗi sa'ayu ana nufin mene struggling kun fahimta kana fulanin yas'a ala aramila ko alayar aita malaku wane yana mene yana struggling akan mene wannan marayu ko kuma zaurawa nashi so kalma ce wadda ke tana da bada ma'ana ya danganta da harfin suka biyu ba za su taimaka kafanci mene ne da haka wannan an an itiyani ha sa'ayan da hani game da zuwa ta sallah ana nufin to da gaggawa ba sa'ayu na tafiya ba Allah samu dace مالك قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحول السند قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حول السند وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا wa ma fatakum fa'atimmu imamu sai ce haddasana abubakar ibn abi shaiba malam abubakar dan abu shaiba ba mu hadisi wa amrun naqid da amru an naqid wa zuhair bin harbin da malam zuhair dan harb qalu su ukun gaba ɗaya suka ce haddasana sufyan bin uyayna sufyan dan uyayna ya famu hadisi an zuhuri daga imamu zuhuri an sa'idin daga sa'idin an abi hurairata daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi qala sai dai muslim sai ya wa hawwala sanad ya juya ya koma wata makaranta shi ma'ana hasabe din nan ha hawwala sanad in ga zo kana maka ce hawwala sanad ko kuma ka ce sha sannan sai ka wuce wajen kan da za ka yi haka ɗan ya ce wa haddasa ni muhammad bin ja'far bin ziyari muhammad ɗan ja'far ɗan ziyari ya bani hadisi ala akhbarana ibrahimu ya ce ibrahim ya bamu hadisi ya'ani ibn sa'adin yana fi ɗan sa ɗan abi waqas an zuhuri daga imamu zuhuri an sa'idin daga sa'id wa abi salama da abu salama an abi huraira kun ga ibn shab yana da malamai guda biyu anan kenan an fahimta ko Allah samu dace can ya samo shi ibn shab ya samo daga sa'id daga abu huraira kai tsaye an fahimta ko nan kuma samo daga sa'idu din ya samo kuma daga abu salama an abi huraira daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da mun Allah tabbata a garshi kala yace ha ya ana canza makaranta ya ce wa haddasani harmalat bin haya malam harmala dan ya haya ba mu hadisi wallabzu lahu to lafazin na malam harmala ne inji imam muslim kenan malam muslim da malamai guda a hadisin nan kenan abubakar bin abi shayba amru annaqid zuhair bin harbin ko sannan akwai muhammad ibn ja'farin ko sannan harmala dan yahaya at-tujibi malamai guda nawa kenan guda biyar kaka ɗauka kuma duk zama suka yi lokaci suka bashi duk gida ya rubuta makaranta gari gari ga musu yana koyo karatun to lafazin da ya kawo ya ce wa lafzu lahu lafazin na harmala ne ya ce akbar na bin wahabi ibn wahabi ya ba mu hadisi kala akbarani yunus ya ce yunus ya ba ni hadisi an bin shahabin daga bin shahabi az-zuhri kala ya ce akbarani abu salama ibn abdurrahman abu salama dan abdurrahman dan auf ya ba ni hadisi anna abu hurairah radiyallahu anhu qala lalle abu hurairah Allah kara masa da yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi yana cewa idza uqimatis salatu idan aka tsaida sallah aka tada iqama sai ce falata tuha tas'auna kada ku zo kuna gaggawa saboda kuna so ku tada ku riski wannan sallah din baka masallaci aka tada iqama an fara sallah kasancewa kana kwadayin ka samu wannan raka'a din to kar ya sa ka zo kana gaggawa shine as-sa'i wala ta to wala ta tuha tas'auna wa tuha tamshuna annabi ƙara fasa cewa ku zo kuna tafiya wace da tafiya kenan ba kuma lakakai lakakai ba normal tafiya da wanda an kalla za a san kana tafiya daidai ina fatan fahimta kada kuma ku zo kuna sauri da mai wahayi yake tambaya lafiya ake wannan sauri din wa alaikum sakina annabi ce kuma ko rizumci wato abin natsuwa wa alaikum sakinata ko kuma wa alaikum sakinatu ma'ana ku zo ku zo kuna cikin natsuwa sai da jumla ce haliya kenan ma'ana ku zo kuna halin masu natsuwa kar ku zo ta yadda za a kalle ku a ce mutum ya ba cikin natsuwa fama adraktum duk abin da kuka samu a sallah raka ɗaya ce raka'a biyu ce raka uku ce tahiyya ce ka samu fasallu to ku sallaci wannan abin wa ma fatakun duk kuma abin da ya kubuce muku na adadin raka'o'i fa atimu to ku ci ko wannan sallah din amma kun samu ladan wannan sallah din kun samu kuma wannan jimi din jama'a na fatan fahimta Allah samu dace mahallin shari'a kaga gaba daya fito a cikin wannan hadisin cewa babu bayanin amr bi itiyani salati wa qari babun da ke kanta da zuwa sallah cikin nutsuwa ko sannan kuma wannan hay an itiyani ha sa'ayan da hayin daga zuwa sallah din cikin gaggawa to za mu gama kan hadisan babin sannan mu dawo biyu su da bayanai dalla dalla insha Allah ta'ala Allah samu dace to imam muslim ya ƙara cewa قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاته مالم مسلم حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن أيوب مالم يحيى دان أيوب يا بام حديثي وقتيبة بن سعيد دمالم قتيبة بن سعيد وابن حجر علي ابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر daga Ismail dan Ja'far qala ibn ayyuba ibn ayyub yahya kenan sai ce haddathana isma'ilu isma'il ya ba mu hadisi qala akhbarani ala'u yace malam ala'u ya ba mu hadisi an abihi daga babansa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza thuwiba lis-salati idan aka tada iqama na sallah at-tathwib shine al-iqama idan kana gidanka ko kana kaje an tada iqama fala ta'tuha wa antum tas'auna kada hakan ya sa ku zo sallah kuna gaggawa wa tuha wa alaikum sakina ku zo sallar alhalin kuna da natsuwa a tare da ku fama adraktum duk abin da kuka riska na sallah din fa sallu ku sallata wa ma fatakum abin da ya kubuce muku kuma fa atimmu ku ci ko sallah din fa inna ahadakum domin ɗaya daga cikin ku idza kana ya'midu ila salah idan ya kasance ya shirya yana nufin sallah shi idza kana ya'midu ila salah idan ya kintsa yana nufin sallah ya to daga gidansa fa huwa fi salatin to yana cikin sallah da rubuta mai ladan mene ladan wannan sallah din sai dai kawai yana da uzun an bashi dama zai iya magana a cikin wannan a sallah kuma ba dama kai magana ko to amma za a rubuta maka tamkar kana cikin sallah ne ka fito to tunda kana sallan me naka kuma nan mene zuwa kana wata hayaniya ko ko ka ce dole kai sai ka rasa wannan raka'a din har ka bazo ma gaggau sai ka ji suruntuma a guje rijiji da haka ina fatan fahimta ما yake cewa حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالصلاة فلا تأتوها فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا مالك حدثنا محمد بن رافع مال محمد الرافع يا بام حديثي قال حدثنا عبد الرزاق يتي مال عبد الرزاق يا بام حديثي قال حدثنا معمر يتي معمر يا بام حديثي عن حمام بن منبه دغ حمام ابن منبه قال يتي هذا ما حدثنا أبو هريره wannan shine abin da Abu Huraira ya karantar da mu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi fa zakara haditha ahaditha sai an baco sa hadisai minha daga cin hadisan wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi sallama akwai inda yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce idza nudiya lis salah idan aka kira idza nudiya bis salah idan aka yi kiran sallah fatuha wa antum tamshuna to ku zo sallar nan alhalin kuna tafiya ne wa alaikumus sakina alhalin akwai nutsuwa tare da ku fama adraktum abinda ku samu na sallah din adadin ko raka'a ko tahiya ce fa sallu ku sallata wa ma fatakum abinda ku buce muku kuma fa atimmu sai ku ci ko wannan sallah din ku ci ko adadin wannan abinda ku buce muku jama'an fahimta ko wannan hadisai shi ne ake ce sahifatu hammam ibn munabbih wato hammam ibn munabbih yana da karatu da yau ajan abu huraira sai ya tace hadisan ya rubuta sai yana da su ina fatan fahimta muna nan da shi juzi ne guda ɗaya makantar na ana ce sahifat hammam ibnu manabbe ala samu dace duk hadisan abu huraira ne a cikin wannan hadisi din imam muslim sake cewa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن إياد عن هشام قال وحول السند قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طوي بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت وقض ما سبقك malaki cewa wa haddathana qutayba bin sa'id malam qutayba dan sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana al-fudayl ya ibn iyad yace malam fudayl dan iyad ya ba mu hadisi an hisham daga hisham wa hawwala sanad malai san hanya da yace haddathani ma zuhair bin harb zuhair dan harb ya ba mu hadisi wa lafzu lahu lafazin kuma shi zan kawo قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يبام حديثي قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان يبام حديثي أم محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة أبو هريرة قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله تعالى من شاء الله استبتع قديش يشي إذا ثوب بالصلاة إذا أكتاد إقامة صلى fala yas'a ilaiha ahadukum kada ɗayanku ya gudu zuwa ga riskan wannan sallah din walakin liyamshi sai dai ya tafi a hankali wa alaihi sakina wal waqar kuma ya zama a ta tafi akwai natsuwar zuci da natsuwar gabbai natsuwar zuci da natsuwar gabbai sallima adarakta annabi ce kai dan uwa musulmi ka sallaci abin da ka riska waqdima sabaqaka abin da ya gabace ka kuma sai ka rama shi jama'a na fatan kunci wannan abun wannan malik ya ce Allah haddathani Isaq bin Mansur qala akhbarana Muhammad bin Mubarak as-Suri qala haddathana Mu'ab bin Sallam an Yahya ibn Abi Kathir an qala akhbarani Abdullah ibn Abi Qatada an abahu akhbarahu qala بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا مالك حدثنا حدثني إسحاق بن منصور مال إسحاق بن منصور يبام حديثي قال أخبرنا محمد بن المبارك يتي محمد بن مبارك يبام حديثي يتي السوري قال حدثنا معاوية بن سلام ya ce mu'awai ɗan sallam ya ba mu hadisi an yi habin abi kathir na gaya ɗan abi kathirin ƙala akhbarni abdullah ibn abi qatada ya ce abdullah ɗan abu qatada al'ansari ya ba mu hadisi anna abahu babansa wato abu qatada al'ansari kenan kun gane abu qatada ko wancan wanda ya ɗauki nauyin bashin ɗan uwansa musulmi da ya mutu ɗin nan ina fatan fahimta dattijo ne sahabi ne ba ansari ne mutumin kirki bayan rasuwar manzan Allah shi ma bai zauna gida ba daga cewa suka shiga duniya yawon yada addinin musulunci suna jihadi wuri-wuri suna ga cewa suka yaƙi suka yaƙin yamama yaƙin yamama wani shahararren yaƙi ne a cikin musulmi aka san shi ko ba haka ba wa zai tuna mana yaƙin yamama waƙiyatul yamama wani yaƙin waƙiyatul yamama yawwa yaƙin da aka yi da wane kenan musailamatul kazzab aka ƙara kaka ce musailama ka tsara dinnan ina fatan fahimta da yakin da aka yi daga su banu hanifa kenan sunan kabilar su musailama din kenan ko su ne banu hanifa da su ne aka wani yaki to su wanda duk suna cikin wanda suka je wani karkashin kwamandancin wanda mai ke suna Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul Allah samu dace wannan sabai na manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yana da falala da yawa gashi mun shakar tarisan ina a cikin bukhari wanda ya faroto kun tuna bukhari kitabul haji wanda ya farauci mene eh ya ga jakin dawa ko ya faroto kuma ya kawo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yace yana dai da falaloli da yawa gaskiya abu da wanda ba tarjama shi muka zo ga kawai ratse ne faɗo mana Allah kuma ya saka musu da alkhairi muna fatan Allah ya mu da su aljanna firdausul a'la Allah yadda muke kaunar mutanen nan Allah ka amsa addu'a muka sa mu zama tare su a cikin aljanna firdausul a'la maikin su kuma Allah kaka ba su mazauni da alahira duk maikin sa bai Allah ka jefa shi a wuta in ba zai musulunta ba in ba zai tuba ba ina fatan fahimci wannan abin Allah shi kyauta ya ce anna abahu babansa akbaruhu ya bashi labari kala ya ce bainama na hannu nusalli ma a rasulillah sallallahu kwatsam watar muna sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi sallama fasami ajalla batan sai ji kawa ina ba ta fahimta an san kawa ne ko hayaniyar mutane haka kun gane irin an towo rijidin nan da hayaniya haka da surutu da tafiya din nan shi ake ce jalaba mu da wasu malamai suna cewa sa mishi kawa ko ya jiwo kaya to mu ce ya jiwo hayaniya kenan ko amma hayaniya ta fi kama da fada ko koko surutu a wanda suke zaune kenan to da haka da kuna jin hausa sosai aka ce ya jiwo kawa a waje to shi kenan ya an abin nan eh a to mutum ɗaya kenan to kaji hausa fa kenan mala yanzu a hausa ma lalle malaman hadisi suna kokari yanzu mu ne dukkan hausawa ne fa amma akan abu ɗaya mun saba guda nawa kenan eh eh eh eh shi ne harshen da aka sani amma ita kuma ba ta ba asalin ma'adar da suke ciki ita ce hausar da ke fasar karatun kun gane ita kawa ita ke fasar hadisin ta ke fasar magana to amma matsalar zai an ce wani in yi ji an ci da zan fasance kawai sai annabi ya ta kawa to wata sai ka gaya bigowa da Allah malam menene kawan nan sai mu bashi a cikin hayaniya da aka ce ita ce yanzu ko ina fatan fahimta Allah dai samu dace to fasami a jalabatan sai manzo Allah ji hayaniya a waje kenan fa qala sai ce ma sha'anukum me sha'anukum me ya faru istifam ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan me yake nufi kenan ba fa a cikin sallar ne annabi ya wuce kai ya akai bayan an gama sallar ne annabi ce musu ma sha'anukum na juha ya kalu suka ce ista'jalna ila sala manzo Allah mun gaggauto ne da mu samu sallah din Allahu akbar to wannan ba ya daura gindi ka ce to ashe salaf su ma suna afa masa mukai ba ko ba haka ba wannan ba shine galiba a cikin al'adunsu ɗabi'arsu da addini ba ina fatan fahimta amma kuma nan uzuri ne gare mu cewa to din da mutum da kirki kuma za a iya samu mai kenan wani lokacin wani bai samu dan kubuce masa ko wani bai sa ya zo na sallah ba lokaci ba lokaci ba wani kuma bai nuna cewa bai da imani bai cewa kuma mutuncin shazimi kenan gaba daya amma mai musahabi abin da aka so wani shi ne galibi a cikin ɗabi'un salaf shi ne da an kira sallah in dai sun ji to za su garza ne ba abin da suke saurare in dai ga sallah a gabansu ta mai wa kuma shi ke wani bai ji da wuri ba ko kuma yana wanka ko yana ko wani abu da wanda zai tusa sashi wani ya sa shiga haka din ko in zai dawo tafiya ma tukun wata kila Allah da kyauta akwai dai uzuri da aka kawo akan haka din ya ce istajalla ila sala suka ce mun yi gaggawa da zuwa ga sallah shi yasa muka sheko a guje qala sai ce fala taf'alu ka ku sake yin haka din idza ataytumus sala idan har kuka taho yin sallah fa alaikumus sakina ta kullu zumtin natsuwa ka aga ka to sallah kana ta bazar bazar ka zauna bargazan haka ka to asirin natsuwa dinka fa ma adraktum duk adumu da ku samu fasallu ku sallata kun fahimta ma mausuliya kenan ko ko kuma masdariya duk abin da kuka samu na sallah kawai ko sallata sallan nan kun samu raka'a nawa ne raka'a nawa ne tahiyya ce ku samu shi ma ku ku bi liman haka din kamar zamu zo mu kanta shi littafi insha Allah ta'ala an wiki tan ku zuka dari ina sujuda ko na rukudo ku bi ni amma ka ku lissafa din sujuda ne ka ku lissafa kun samu raka'a in ruku ne to ku lissafa da wannan raka'a din zamu dukan kato kan masail din da ke cikin wannan babi da insha Allah ta'ala sai annabi ke cewa wa ma sabaqakum abin da ya gama ce ku kuma ya riga ku na sallah wanda aka yi kafin ku faqadu fa atimu to sai ku ciko shi ma nan yana ga cikin matsalar da za mu tattauna idan lokaci ya ba mu insha Allah ta'ala shi idan aka zo sallah idan ka zo kai sallah ka rasa raka'a biyu ko ɗaya ko abu kamata haka in ka tashi za ka yi ƙaza'i ma sabakaka ne ko ko za ka itimamin salatuka ne kun gana abu za ka ƙaza'i ma sabakaka ne na ce fa ma sabakakun abin da ya gabace ku fa'atin mu ku ci koshi to kuma rawar makanta ta ce mene waqdi ma sabaqaka shine wacce da muka gama ta dai Abu Huraira wannan ruwayar Abu Qatada ce ta wurin suke ce waqdi ma sabaqaka karama abin da ya rigaye ka shi yasa a mazhabin malikiya yake yi qadai yake yi shi yasa muka ce kakka ji wani malami bajimiya wata magana kawai dan kaji wata magana yau ka zo kana tutiya ai kaza da kaza kana galibin wa'in malaman da kaga an yi da mutanen kirki ne ana ba su tun tsawon shekara dubu da ta wuce ba haka kurin ba jama'a ba haka kurin kaji ana rebawa al-imam malik ba ana bu abu hanifa imamu shafi ahmad bin hanbali ana masu ado da fatan alkhairi ba haka kurin bane me wa kaga sun ci karo da wani hadisi ko ta aya katsam ba haka kurin bane akwai dalilin da ya rajumta su wannan abu amma su na yan adam ina fata fahimta in mu zauta matsala akwai abu malik mai littafin sai fikin sunna da ya zo kan matsalar yaya ake riskar sallah in ka samu ruku ka samu sallah ko baka samu ba a wajen ka kenan ko ina fata fahimta eh to wasu kuma ce a sai ka samu sai ka samu tsayuwa wadda akalla ka kanta fata a ciki tukuna eh da haka in ka zo ka samu ruku baka samu sallah ba a wajen wayannan mutanen a wannan lissafi din kun to shi kuma da ya zaka kuma da ya zo abu malik sai ce to shi dai ya shiga takaful adilla ga wannan sun ce ga dalilin su wannan ga ce da dalilin shi yana ganin kawai idan mutum ta da an yi ruku'u ya tsaya kawai sai an dago sai ya ci gaba da sallah na ce ikon Allah eh a to kuma tsake shi ina samu wannan karatun zai ba mutane wannan fatawar kuma ji wani abu yanzu shi ya kawo magana ta uku ne ko da ba ta ma cikin karatu amma ba za ka ce abu maliki ya nufin ya saba wani hadisi ko ya a ijtihadi ne saboda mun san yana ƙorin wato biyayya ga Allah ne a cikin lamarin Allah sa kun fahimta to jama'a mu ƴan salafiya ba mu ne kadai muke da mutane adalci irin wani abu mu ƴan salafiya mu ne muke kallon waɗannan uwa mu faɗa mu ce kaza kaza amma mu abin da muka kasa gane a wajen mu shine ba ma wanke kuskure saboda mun yarda da kai in ka zo da kuskure ba za mu wanke kuskuren ba mu ce to tunda namu ne a sa sabulu soso a wanke shi shikenan shi ba kuskure bane mahama balagta mahama ala sha'anuka duk yadda kake a musulunci zaka samu daidai zaka samu kuskure to daidai ɗinka sai a yaba a amsa kuskuren ka kuma sai a yaya sai a je shi gefe ina fata kun fahimta mun sha kan hadisi da suke shara kan waɗannan maganar hadisin mu'awa ibn hakam ya zo ta da ana sallah ya jira ce hacicin alhamdulillah sai kuma ce ya haramun kalla iyakar il karatun shi kenan ko ba haka ba sai sabai suka zare mai ido ina ba ta fahimta shi to na kuna zare mai ido sai suka suka fara suna suna mai tasbih ka daina kuma magana sai ya fahimci magana ce ba a so ai kuma sai kullata yana jin haushi na an atishawa na cira mu kalla kun ga wannan kun harare kazar abin nan ana gama sallah annabi ce kai akai kaza kaza shi to ai gashi gashi annabi ce ai maganar mutane ba ta cikin sallar nan kaza da kaza annabi ya karantar da shi ina fatan fahimci wannan abun sannan da ya ga fili kuma sai fara tambaya ko manzo Allah ta mai hukuncin mutane suke canfi manzo Allah mai hukuncin kaza mun kan tare su a muslim ba kuma ta ba to amma kaga sallah fa yayi surutu yayi mazure gaba yake da kai naushi duka wane ne sahabi ne a cikin sallah kuma sai annabi ya warware matsalar cewa to a wannan kaza ba shi shi abin da kai na magana da da zaran ido da waye duk bai a cikin sallah inda kai suka ce to kaga sallar ka ta baci kenan sai ka canza saboda an yi shafi sako sai annabi sai ya share wannan abu sai a kanta da shi abin da ke daidai kuma kwata kwata nan bai taɓa mutuncin mu awai dan hakan ba amma kai da wani ya kuskure shi kenan a la hawla wala quwwata illa billah condemn yes ba a yarda da mutum gwargwadon soyayya da ai mutum gwargwadon biye shi ga Allah gwargwadon abin gwargwadon santan ga Allah wanda aka san bai shaharar bin sarrai ba malam ba mai adawa irin wannan abu uzuri ake ba su da haka waɗannan a'imma na musulunci imam malik abu hanifa imam shafi ahmad bin hanbali idan ka ɗauko waɗannan kenan in ka koma can baya baya irin su ibn shahab ismi sauri irin su bin wayena irin su waye irin waɗannan in ka zo gaba su bukhari su muslim su tirmizi in ka matsa gaba irin su bagawi irin su bin albari in ka matso gaba su bin hazam duka in ka zo har ka zo yau a immatul huda ba a ambatansa da sharar jama'a da aka zuba ka dubi albani ka ce ya ce kaza kaza ka a'a ya fi karfin wannan malam nasu da albani ya fi karfin wannan abin malam usaimin ya fi karfin magana ka kai dan uwa haka na malam bin baz ya wuce wannan matsayi haka muhammad al-amini shankidi haka ali sa'adi haka waɗannan malaman da aka san su sune a alamul huda wallahi sun fi karfin tsokala ina fatan shine daho yake ce ba mu ambatan sai da alkhairi wannan shine manhajin mu na yan salafiya kuma aqidar mu ta yan salafiya kenan saboda haka muka ga annabi ya mu'amalanci sahabbansa haka sahabbansa suka mu'amalanci nasu abokansu suka mu'amalanci ɗalibansu tabi'ai haka muka to wannan shine salafiyanci din ina fatan fahimta Allah dai samu dace wa alaikumus salam wa rahmatullah to ai baka same shi ba za mu karanta dan hadisi ya zo cewa an bai dago ba idan ya riga ya dago kuma shikenan idan har ya dago liman to kai ka lashe wani raka ba ka lissafa da ita ba eh Allah samu dace to malam kun ga sai ke cewa to shi sa da Imam Malik da Malikiya suka ce in ka tashi ko sallah zaka yi ramawa suka ce kai don haka rama za ka yi idan za ka rama rakobin isha da ta kubace maka ka za ka fata da sura ina kenan a bayyane a mazhabin maliki haka ke saboda mene yanzu kana waqdi ma sabaqaka ne kana biyan abin da ya gabace ka ne amma shi kanshi imam malik din sai wata wata wani azanci sai ce a'a eh za ka yi haka ɗin ne amma ita wannan sallar za ka yi ta a bayyana ne a ɓoyewa za ka yi kun fahimta shi kuma yana kula da mene ka a gayyare da surar sallar take kuma har ya fi sauƙi duka a yi ta a mene a ɓoye da kuma a mai da gaba baya kun gane kun gane abin maliki nufi ko yanzu da ya ce kai karatun a fili to a gaba ta koma bai kenan ina fatan fahimta da aka ce ce to hanya tsaka-tsaki shi ne mene ka kanta fata ka kanta sura kuma ya kenan a ɓoye to ni kaga mai duk babu na ishtihadi ne saboda ba wani hadisi zai ce ƙarga yadda za a yi ba duk malamin suna biyu suna baɗi ne gwargwadon irin fahimta su da hadisan da kuma ƙarfin larabcin da fahimta su da imaninsu Allah dai samu dace to malam sai yake cewa da mu ce sai mun ga mukatun hadisan zamu abin nan ko malam cewa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muawiya ibn sham qala haddathana shaybanu bi hadha al isnad malam cewa haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar dan abi shayba ya ba mu hadisi yace haddathana muawiya ibn hisham muawiya dan hisham ya ba mu hadisi qala haddathana shaybanu ya ce malam sheban ibn abrahaman at-tamimi shi ya ba mu hadisin nan bi hadal isnadi da wannan duk isnadi na abu qatada da gabata a baya insha Allah ta'ala Allah samu dace to sai mu dawo kan mas'alar waɗannan hadisai kamar da muka saba mu ji daga shi malam professor malam Ali Adam daga cikin fa'idojin da ya faɗa daga cikin wannan hadisai sannan mu zo kan masail din na farko ce fa'idojin da ke cikin hadisi ce mas'ala ta farko ya ce hadisin abu huraira da yake makanta nan bukhari da muslim sun fitar da shi idan malai faɗa maka ce inda ce almas'alatul ula hadisu abi huraira radiyallahu anhu hadha muttafaqun alayhi me yake ishara zuwa gare shi kenan ɗaliban hadisi za su gano wani abu shine yana ga cin hadisai a'ala siha suna mataki na ƙarshe na inganci hadisai ingantattu maratib ne Allah sa kun fahimta to wanne ne suka fi kowanne martaba shine hadisin da aka samu ittifaqil a'imma bukhari muslim sun ruwaito shi to sai a ce wani yana cikin martaba ta kwalkwali tukuna sannan wanne kenan sai wanda bukhari sai wanne kenan muslim sai wanne kuma yawwa wanda yake ya cika sharɗar su a imma din sannan kuma sai a bi wannan wannan sharɗa guda biyar wanda muttafaqan bainan ulama al-hadis cewa sharɗa ne guda biyar na ingancin hadisi ittisalu sanad ko ittisalu sanad adamul illa wa adamu shirku sannan kuma menene adalatin rawi da dabdin rawi wannan abuwa guda biyar duk wani hadisi sai ingantacce sai ya biyo wannan layin tukuna da haka ta waɗannan sharɗan guda biyar zaga sun fi cika a wannan hadisin fiye da wannan hadisin shi yasa imamu imamu ibnu ke cewa wata tafawatu rutubuhu bi tafawuti hadir awsaf martabar hadisi sahihi ba ɗaya bace wani ya fi inganci gwargwadon haɗo waɗannan sifofin a cikin shi gwargwadon ƙarin darajar da yake a ciki ina fata kun fahimta da haka da malanci al-mas'alatu ula hadis abi hurairah hada muttafaqun alayhi isharat ila annahu hadisun fi ala maratib as-sihha sai malai ce al-mas'alatu thaniya fi takhrij mas'ala ta biyu game da wanda suka fitar da hadisin gane kawo malamai rujutu ba sai na karanta ba bukhari muslim bukhari kuma a cikin juzul qira'a tirmizi abu dawud da duk gasan surutu hadisin sai ya ce al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku fi fawaidihi game da fa'idojin da ke cikin hadisin minha mas'ala ta farko bayanun nahai anil isra'i fi itiyari sala bayani game da hanin yin sauri zuwa ga sallah fayan bagi liman ata ila sala don haka ya dace ga dukkan wanda zuwa ga sallah an yi atiha bi tuqudatin wa waqari yazo sannu a hankali da kuma natsuwa a tare da shi wannan mun ji hadisin karara da haka ba daidai bane a ga musulmi ya sheko yana gudun yana nufin je samu sallah قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى ظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها مالك يتوى ظاهر مغانا شيني أنهان السوري ذوى صلى بابا بنش تكالن صلى الجمعة دواتنتا ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة sannan duk abin da ne ya ji tsoron kubucewa kabbara harama ne ko ya tsoron kubucewa raka'a ne aw fautal jama'ati bil kulliya ko kuma tsoron hubucewar jam'i gaba daya aw la yakhafu shay min dalika ko kuma bai jin tsoron komai a cikin haka din yace bi hadha qal jumhurul ulama wannan ita ce maganar mafirin jami'a malamai min sahaba wa tabi'ina wa ba'dahum cikin sahabbai da tabi'ai da suka zo bayan su intaha malan ce wannan shine karshen wannan magana ta waliyullah qala jami'a fallahu an shi malam muhammad ibn ala da itobi sai ke cewa hada alladhi qalahu al-jumhur wannan magana da mafiyo malamai suka fada min idlaqin nahyi na sakin hannun kai tsaye akan kowanne irin sallah huwa al-haqu shine gaskiya wa sayati tamamul ba'd fihi fil mas'alati taliya amma tattauna akan matsalar a mas'ala mai zuwa insha Allah ta'ala mu ba mu kalle ta ba ma wannan matsala din saboda wasu malaman su su bambance wa ayin juma'a ce za ka isa da sauri ko kuma in kana tsoron kubucewar sallaka za ka yi to kaga wannan duka annabi bai waiwai na magana ba umumi ya bayar mutsalaki kuma babu wani abin da zai kayyade shi kayyade da fahimtar su mutane ne kawai ba wai wani hadisi zai kayyade wannan abin ba da haka wannan itlaki da mazan Allah yi to yana nan a mutsalakin shi dukkan wata sallah za ka je ko dai juma'a ko raka za ka sallah ko kabar hama ko menene an hana ka tafi kana gudu ko kana sauri ina fatan fahimci wannan abun amma ina son faɗakar da mu saurin kala biyu ne zaka akwai saurin da mene baya mene baya canza ci a ce mutum ya fita daga hayyacinsa misali saurin da muka zo wancan makanta hadisi ne gabata wancan sahabi da ya zo yace yace hamdan katsiyar dai mubarakan fi yace na zo numfashi na na sasarƙiya saboda me kenan kaga to a guje da sauri kenan ya zo yana haki kaga wani already kaga lashi ya saba sunna ya saba tsari to amma mutumin ya dauko ya dan hanzari ba sauri ba ina fatan fahimta wanda gaba ɗaya ba zai canza ba a wajen tsayo shi na sallah ba da na tsoshi wannan ba shi ake magana ba Allah sa jama'a sun fice wannan abun wa min ha daga cikin fa'idojin wannan hadisi dai annahum zakaru fil ma'ana alladhi nuhiya qasid salati an isra'i malamai sun tattauna menene yasa aka hana wanda zai zo sallah yayi wannan sauri din wa umira bil mashi bi sakin wa qarin aka umarce shi ta tafi cikin cikin natsuwa kun gane me hikima dake ciki na farko malai ce qauluhu fadin sa sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu muslim fi hadal babi shine abinda imam muslim a cikin wannan babin muke karanta fa in ahadakum idza kana yamidu ila salah dayan ku ya kasance yana nufin sallah fa fi salah yana cikin sallah ne za a rubuta mai ladansa sai ce fa ashar bi zalika za annahu la yanbaghi annahu yanbaghi an yata'addaba bi adabi salah to haka sai ishara kenan cewa tunda an game yana cikin sallah tunda ya fito gida zai zo masallaci to kenan ya kamata ya samu ladabi na sallah kenan daga cikin ladabin sallah akwai mene akwai nutsuwa min tarkil ajala na rashin gaggawa wal khushu da samun natsuwar zuci wasu kunil a'da da gabbai a same su da natsuwa wa min hada wa min hada amruhu sallallahu alaihi wasallam min kharaj man kharaj ila ila almasjid Allah yushabbika baina asabi daga cikin wannan ne aka samu ma manzo Allah ce idan mutum ya fita zuwa ta masallaci kai a ganshi ya ya ya hada yatsun sa haka ko yana wani abu zai fidda abin nan din sa tashbikul asabi hada haka sai ce wa Allah zalika bi kanu fi salatin kuma annan ma da annabi ne cewa to ai dan yana sallah ne kuma sai an hana mutum hada yatsun sa a sallah ko yatsun sa a sallah me sallah ta tona ko ko me ne kenan wala farqa to me farqa kun fahimta kana sallah kada kan qarras qarras ko dake naji an dena wannan yayin ko ba haka ba ana yi student sun fi nan makaranta ana sallah sun ga haka din to kaga ba sa ana karatun ko ba sa nan yan science a garbi ne an kwashe su an kai su can wajen da amma ba su anan wajen da yafi musu amfani suna jin dan abin da yake faɗa ya zama su wazi dan guzum da zai nan kwata-kwata a rayuwar shi dan wannan katin da yake dan jewa yana barin nan in ya tafi kuma ya shiga duniyar wata duniya ce daban dan abin nan da ya tsuntsunta to shine kawai da haka zan so a ce makantar da type for bad yadda yaran na sun da zama suna jin karatukan nan ne ba amma ga waɗanda suke so ba za mu kowa ba saboda matsayin kai kai ga kuma shi ke zaga yaran sun hetin din karatun sun kuma su ba su yi wani abu da su zai masa amfani ba wannan farka kana sallah kai da kakkas malami suka ce makaruhi ne annabi ya hana wannan abu haka nan haka tashbikul asabi hada yan yatsu haka kana sallah wanda da wahala ga mutun yi haka ko sai dai kabarin da wasu suke yi yan shafi'iya ko ba haka ba kaga shafi'iya za su kabila haka suke yi ko ko ko ganin su a Saudiya suna sallah ina fatan fahimta to wannan kaga sabanin sunna ne kun sabun da jawo haka al hadithu da'if hadisi ne mai rauni ya kawo wannan matsalarsa shi yasa Allah saka mal nasirin albayy da alkhairi nasir sunna Allah ji kanshi da rahama Allah kaske kabarin sa Allah zara shi albarka Allah darga dare shi a cikin aljannar firdausil a'la wannan bawan Allah ba karamin alkhairi kawo duniya ba shi yasa bin bas kun san bin bas ai ana tambaye shi waye mujaddidul qarni 20 waye mujaddidin wannan karni ce to yana ganin shi in har za a samu to malam nasiru albani shine mujaddidin wannan karni din a lokacin da wasu a Najeriya suna cewa dalibin hadisi ne ko ba dalibi ba kai ni dai ban ga dalilin ma a tattauna wannan magana bane ni dai wannan dan iskan da ya kawo wannan magana wai nasiru albani ba ma dalibin hadisi bane ballantana ya zama malami to dan me zaka kaji wannan ma ka bar shi ulmutu bi gaizikun bakin ciki ya kashe shi duk littafin da ya dauka ta gace sahahu albani akarjahu albani qala albani to wannan ya sheshi bala'i ina fatan fahimta in gobe ya je hana mutane yace a daina cewa qala albani sahu albani ko ba haka ba to amma waje a zora ce albani ga inda yace malamin shi akwai mai hadisi to kai in ba dai jaka ta haifi mutum ba ya za a dauki irwaul galil mala wani wajen ma sai ka tsaya ka jum tukuna ka koma ka kanmu ka dawo sannan ka gane mai da ake magana tukuna sada wani ce wai rawar galifaji ba fa mujallaji wajen goma ga sanar littafai ga rututu yanzu ka zo da zan ce in gaya muku karatun da ke cikin wanda nake so mi ayo in yayi wurin kanku sai ka ji kanku ya fara sai ga mutane sun mun shiru haka sun fara dan an fara wuce inda suke ma tukuna ba haka bane ba wannan wasu wani ce wai ba malamin hadisi bane kuma a biye masa ana tattauna da shi kai ina fatan fahimta wannan nasuddin was sunna ma nasuddin albani rayuwar shi ya ɗauka gaba ɗaya sadaukar ga addinin musulunci ya ce ya yi wakafin rayuwar shi gaba ɗaya zuwa ga hidimar sunan manzan Allah sallallahu alaihi sallama haƙirin wannan mutum saboda baƙin saboda jahilci da ya mame ƙasanmu jahilci da sunan manzan Allah wai har wani sai ka same shi na cewa ai malam albani ma wai wai ai bature ne to kaddara bature ne sai me kai kuma waye ga mana kai waye shi bature ne a hadisi ne kake amma bature amma gashi ya kawo maka demokradiya ka amshe ya ya kawo maka coronavirus ka biya kai biyayya ya kawo maka kaza ya kawo folio ya kawo kaza ya kawo maka fees da chemistry ka runguma ka ɗabi aka ka kai ka biya kuɗi da yawa ai ai yana kanta engineering ne ai yar ba dama a biology kun fahimta ko a nan ne a nan nan ba nan ma ya kamata ka ce ba ranka da baturi ba za ka fizi ba ka chemistry ba ka kaza ba ka in kiro kaza ka ce ƙarya ne mashin nan ƙarya ne wallahi mota ma ƙarya ce baka da ita ba ko ina ba ta fahimta to what don ballabani ka kaddara ya zama bature so what sai me da zama bature yes albani baturen kasar armenia ne amma ka sai ya gira uban ka shiga musulunci yes saboda musulunci ya riga zuwa kasarsu kafin ya zo kasashen ku musulunci ya je ƙasar sun zaman sai na usman albania tun zoman sai na usman aka kai musulunci ƙasashen turai kuma ban shi shi ɗan gado a musulunci haka gado baban shi ma malami ne fiƙin mazhabin hambaliya a hanafiya to me zai taɓa shi a wannan abun to kuma gaba annabi mutum ɗaya ne a gaba annabi ba akwai baƙin fata ba akwai bilal ba akwai zaidu akwai gasan da yawa akwai barira akwai suwai ba akwai tura ba aka ce a ciki ko wannan wannan niban wannan jahiliya ce ma kawai kaji mutum na magana wannan magana shi daƙiƙi ne kawai amma sai kaji har amun bada ake faɗa to ai ma batu al'albani ma bature ne sai me kuma wallahi wannan bala'in ya zama bala'i fa ba kawai a nan Najeriya ba hatta ma laraban Saudiya malaman da na Saudiya laraba ne suna jin takeicin wannan abu wai akai wannan mutum ya zama haka da haka sai ga mutum na ninkofurci shi a littafin shi a tesis din shi ba zai sa suna albani ba ba zai takaji albani ba sai malamin shi kuma ya rubuta littafi yana ta kawo albani ya ce albani ya ce albani ya ce sai ya faɗi ya mutu ko ina fatan bayanta shi sa aka haifar da irin wannan gubar har a najeriya ko wasu malaman da suke ana gaisu manyan malamai suna da rago wannan ninkofurcin na kyamar nasu dinin albani a nan najeriya ma to balantana kungiyar zalar jos da yawa daga cikin su maka sune suka fi yada cewa magana cewa albani ayi bature ne ayi wane ne kaza da kaza wai kuma ha cewa bai da malami to kai mun ji bai da ga jahili ya rubuta littafi zo ka karanta mana sai ka tare su tara irin su guda 100 ba sai karanta maka irwaul galil ba jahili ya rubuta kuma sun malamai sun kasa karantawa da Allah ku kallo da abun ba jahili ya rubuta malamai sun kasa karantawa ko kuma sun kanta a ji shi yana gaba su suna yamma ina ba ta fanci wannan abu to za a tambayi mutum da kuka yarda da shi ai kun yarda bin bas kun yarda da usaimi kun yarda da shankidi in ba ku yarda da albani ba to me yasa ba ku yarda da shaida suka bar akan wannan mutumin ba bin bas ya ce yana ganin in mujaddidi ake nawa nutun to nasiruddin albani shine mujaddidin wannan asiri din ina fatan fahimta kuma matsalar wasu ma ba su san mutum bane sai su yi hukunci akan shi saboda suran albanin suke ji kawai wasu hassadarsu da malam albani awwal albani zaria ta haifar da suka ƙi albani wancan ɗin su kuma hassada ce kawai wasu kawai suna ganin dole a shiga ƙungiyar sun ba ƙungiyar su ba addinin musulunci ba in ba ka shiga izala ba ba musulunci kake ba ita ko ƙungiyar izala tun da ta kabata ce ita ce musulunci ba cewa ta ƙungiya ce mai hidima na yaɗa sunan manzan allah da kore bida ƙungiya ce kawai kamar yadda kai man ga dama sai ka ƙirota ka ƙungiyar ka sa mata nata suna kai ma ka je gwamnati maka CAC ba bambanci ba akwai bambanci a gaya mu ina fatan fahimta to da mishi ya yi zama laifi ba wasu kuma sun je sun yi karatu ne sun shekara goma sha a waje suna karatu sun da kawai sai suka ji albayana ai abin da suke so faɗa shi ya daɗe ma da kantarwa wallahi wannan hakika ce malam duk wani abu za ka yi sun faɗa ne za ka ji mutane yan makantar da an wuce wani abu a lokacin suna faɗa ana ta Allahu akbar na mu sai mu ji to me sabo ma a cikin wannan lamarin ma tukuna duka ina ga maka ba wani malami da ya je kasar waje ya karatu ya zo zai wani karatu wanda yake cewa wai yanzu alhamdulillah ba alfari ba wanda yake mu a makantar darul hadis salafiya malam ba a kantar da mu koda kaɗan daga cikin sa ba ina fatan fahimta hasali ma sai ma abinda su ba zo kanshi ba har yanzu tukuna Allah kuwa ina fatan fahimta wani da kanta alfiya tun mu alfiya tun muna muci aka koya mana tun muna yin islamiyya wala aka koya mana alfiya ina fatan fanto na abu wani zai bulugul marami tab karan farko muka ci karo da shi muka gama bulugul marami riyadu sa wasu dauka da albani sa hadisi ya sa bukhari qala haddathana humayd humayd sun dauka wai littafin da aka fara karantawa kenan wallahi sai da albani kanta mana sai da ya karanta mana arba'una hadis ya karanta mana bulugul marami ya karanta mana riyalu salihina da umdatul hakam a lokacin da a can muci a wannan lungu din sai da aka mana an ba kafin a zo an mana muwaɗa an mana waye gasa na a wajen sannan aka zo aka mana an mana karatun arabiya tun daga bari da biyu fa albani ke mana karatu amma su sun ɗauka albani kawai ya yayi wani karan bayan da ya ɗebo wasu mayin tafi ya sa kawai sai dai mana bari da biyu ba aka zo aka mana littafin nan al'arabiyyatin jadida mai masu abin nan da mai tutar nan mai ɗan ƙarfin fi Najeriya aka mana ɗaya biyu har shida a wannan abin aka zo aka sa mana littafin wa yake da suna nahau aka yi nahul wadi aka zo aka yi mulha aka yi wane ne mulha sono ana sauke mana ita su sun ɗauka kawai albanin wani karambani ina fatan fahimta aka yi mana matsalo na kuba wane ne wane ne usul fiƙi tun da irin na 'yan saudiya ɗin da akwai wani za a ga usul fiƙi da ake kawa daga saudiya na 'yan islamiyya ne komai za a shi duk sun kace kace shi da rubutu ma ba ma su waraka da wani abu irin shi ma ya fara koya mana usul fiƙi sai da aka gama shi aka gama bayan ai wannan aka yi waraka ta aka yi waye har sai da aka kai alluma na shirazi haka to karatu ne fa mal albani kan ta daliban shi ba ba fa kawai bukhari ya fara yi musu ba su kuma abin suke kallo suke kai wace wuya na dauko manyan maganganu a dauko mai littafai an zuba to ai ba rana da aka yi wannan abun ba san da yake karantar daliban shi wannan kai kana dalibi a saudiya ko kana can a misar ko kana sudan kana dalibi dan yana mana karatun 1990 kuma da yawansu a 1990 wani ko sakandare wani bai gama ba wani kuma a lokaci ke kwanin samun jami'a ina fatan fahimci wannan abun so wannan abun misconception da aka samu garba sai haifar da wannan matsala din sai zama suna adawa da albani saboda hasada wasu kuma don bai shiga kungiyarsu ba wasu kuma saboda rashin basu ma san me yake cewa ba wasu ma ba san me albani yake faɗa ba ba su ji karatun ba kawai an ji an kai musu ne cewa ya ci argacin naman doki kawai sai mutum to kaji jama'a kaji ne manar shi zaman lafiya shanu sun kare ne kaji sun kare ne to sai a tambaya a zamanin annaba da aka ci doki shanin sun kare ne kaji sun kare ne duk sam tambaya za a doba koma da ita baya wadda ka je ho albani sai a kwana da ita baya ko ba haka ba a zamanin abu kaji sun kare ne shanin sun kare ne raƙuma sun kare aka ci doki a zamanin annabi a madina hadisai ga sun tabbatattu ina ba ta fahimci wani abu ha to ai ya ce a ce siraha kuma kasar nan ba a sani ba to ku da kuka sai masu ga mutanen kasar ba da ba a sani ba yi akwai to ya zo ya karanta ko kuma sai ku ce eh abin da ya faɗa daidai ne ko ba haka ba ba an gama rikicin ba kenan to amma ya karantar da abin da ke ku kun san daidai ne kuma kun ya zo madin ku ce ne sai ku ce to ai shi irin wannan abun ba yanzu ake sai an karantar da mutane to ai mu da ya sa mai din ya karantar da mu din ne ya karantar da mu'min ne mala ina fatan fahimta in fact barin gama gaskiya ba ba exaggeration ba wuce iyaka inda magana gaskiya ake ba wani malami da ya da sunna ya tabbake ta a Najeriya bayan magabata irin malam Albani wallahi ko malam Jafar ko ya hakuri am sorry malam Jafar the best man ko san yana ga cin gaba wanda yake so amma Allah ba ka da shi malam Albani din ya da sunna da ilmin sunna a Najeriya da Afirka ba shi ne maganar gaskiya kawai to amma za su iya ƙorin su ce imanin jafar kaza kaza kaza amma malar albarka su a yi shuru saboda zidikanci wani sai ce a ai ba ma malami ba ne ne kwalwata na rasa yadda ce ta gano ta ina ne ma wannan magana za ta shiga ina ta juya ta ta ina za a ce malar albani ba malami ba ne na rasa ta inda za ta kullo ne wallahi malar albani ba malami ba ne ina fatan fahimta to shi ne ce maka wasu ba san ma me yake faɗa ba ne ba su ma ji shi ba tukuna sai sai a hukunci a kai kuma sai kuma a dawo sai ta koma kuma dogawa ne ga malin nasiru na albani ina fatan fahimta amma ba mamaki faɗa da suna dama a shikal ne fuska ne daban-daban yau faɗa da suna daga cikin faɗa da suna shine a yaƙi masu ɗauke da ita shi ko nasiru na albani allah ji kanshi da rahama ya yada sunna ya yi alwashin rayuwarsa na gabatar da sunna ta ƙaribus sunna kusanto da sunnan manzan Allah bai da al'umma tsakanin al'umma musulmi kuma ya cika alƙawarinsa shine ya bi hadisan mafiyawa hadisan manzan Allah kaf ya yi aiki a kansu bukhari dai ala kutubul hadis kenan sai dai zuna masu mene muktasar na sahihil bukhari ya mai da shi yana nan mujalladi nawa shi ma majalladi uku manya-manya ake gina shi uku zuwa na manta ne ina fatan fahimta sai wani aiki in ya zo da bukhari din madadin bukhari ya raba waje waje kaza ko to yanzu duk karin da yake in kawo hadisi na farko inda ƙara ƙaran suke a wasu ba su an wajen sai ɗebo ya maka kamar da ke asibiti salatin nabi sai haka a cikin littafin kuma wannan asarai din da suke cikin bukhari ta aliqat din nan mu'allaqat da suwaye yana bi yana masu takhari cewa wannan asari ya inganta wannan bai inganta ba yau bukhari wannan abu ina fatan fahimta muslim abu dauda ya ware ingantacce da ingantacce muturmuzi haka ne ba wannan aiki din bacin isin irwaul galil takhariji ne na hadis ma'anar sabil malam bin ba zai bashi aiki cewa to a duniya wa zai mana aiki ne aka ce to ga an zo taron malaman duniya ta jama'a ka ce shi ne ba an zo taron malaman duniya ana ganin waye zai wanda zaka ce to ga nasiru sunna zaka ce abin ba ce to wala Allah a taimaka ta kharijin wanda ta bace to shikenan ba ko bai aka je aka yi aka ba musulmi suna karanta wannan abin ina fata kun fahimci wannan abin mutumin da ya ratin yana yaro matashi har ya tsufa kai ga wannan halin yana hidimar sunna yau ka zo ka ce zaka caccake shi ka taba shi sunna ka je wa kanka bala'i dan uwa shine kamar da suke ce kana dihi sakhratin liyuhiha kawai mutum ne ya zo samu wai rago ne a gan shi ya samu wani katon dutse kamar kwafai nan nan sai ja da baya da baya da gudu sai zo kwamra dutsen shi lafiya rago ce ai sai na rusa dutsen nan sai a ce ya kwarai ci gaba da aiki ko na ba ta fahimta wa za a tausa shi ragon don zai karye kahunhunan shi ko ba haka ba kan shi kuma ya jini karshe ya mutu cikin bakin ciki don ba abin da taba dutsen ko ba haka ba to irin wannan malaman sun wuce wannan abubuwa din jama'a ma nasiri na albani ya wuce wannan matsalas Allah hammala awar albani Allah cika mai burinsa ya yi nasara a rayuwa alhamdulillah duk da an kashe shi amma wallahi ya ci nasara a rayuwarsa single person a irin wannan rai tashi ya aikata irin abin da ya aikata yi a Najeriya to wallahi mutum ya ci nasara dama kamal lillahi wahadahu kamala ta Allah ce shi kadai kawai ke wannan abu amma nasara kam ya ce ko da darul hadis gab a ce ba ta gaba daya shi dai ya ci nasararsa a ce ba darul hadis ba ta aka rabi gaba daya a ce an girgiza su nutse ko ba dai karatun sun je ba kana nan sai ka ji akwata wani ya fito shine albanin wajen wallahi sai ka ji kawai na karatu irin na albanin ina fatan kwanci wannan abu da haka mahasada albanin da masu kushe wallahi muna cewa su rufa kansa asiri dan duk sanda ka koma kana son ka sara ino wani sanda ka kafa taka ko kana sara taka ne kai ma ina fatan fahimta taka kake mene kake sarewa Allah dai samu dace to kun gani na'am lokaci ya kure kuma nan to dole da mu ja burki anan karatun sun Allah kai mako na gaba kenan insha Allah ta'ala na'am akan jilsa har iyanku suna yi to ka gani aina kenan to ka gani shi kuma wannan nan ya dage sai an daina yi ko to Allah samu dace to abin faɗa dai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allahumma qasim wa alaikum salam na'am eh Naam. Ya halasta za mu zo mikatin shi mako da zuwa za mu karanta hadisan. An fahimta? Shi ne sai ka yi rukuyi duna saffi kamun ka kai sahu ɗin. Duk da kuma nan shi na sirjin albayna ganin ba za a yi haka ba. Ina fatan fahimta. To ka ji fa? Ya zo sai ce kaga wani mutane suna ruɗa mutane kuma fa. to ai shi ma ba ma'asumi bane ko ba haka ba yau shi nasu da wani gan cewa tunda annabi ya ce wancan fala ta'ud akwai sabon da ya haka irin da ka faɗa ma ya zo ya gaza a dago sai kabbara sai ya samu ruku raka sai ya rarrafa sai ya karasa masallaci ma'ana duddufa ya karasa cikin sahu an fahimta ko da annabi ya ce me yasa kai sai ce kaza kaza kana ce kai Allah kara maka kwadayin alkhairi kwadayin samun sallah ina amma kar ka kara kar ka kara menene karka ƙara zuwa sallah a kuce ina ba ta kwanci wani abu yawwa to shi mal alban da zo kuma sai yake gana a wala ta'ud shi ne mene in ka zo ka iya mene samun ruku'u za ka samun sallah da wannan abin amma kaka ƙara sahu daga waje sannan ka rarrafa ka shiga sai dai Allah ka mako daga ba za mu karanta masail insha Allah ta'ala kamar ka ce ba sauri muke ba hadisi ɗaya zai ja mai kasa uku ko biyu amma dai a fahimta muke ne ba Allah samu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله